Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wannan dan uwa da kasan Cote d'Ivoire yana tambaya ce mutum ne ke lazimi to sai gashi yana cikin salati sai tana ashe bai bai istighfari ba. To yanzu yace ci zai ci gaba zai yi ya yi da hadala in ya yi da sannan ya dawo istighfari shi ko ko ya ne zai to yanda zai ba haka zai ba. Ah, zai zai yi ilga'i zai yi bar abin da yake a kan shi abin da ya karanta da kai bar shi sai ya koma ya kama istighfarin nan na farko in ya yi shi ya yi tsari in ya tuka sannan sai ya yi jabari ya yi istighfari iri mata mana wannan shi ne kamar yadda ya bayyana mafilafin kullum ya bayyana yadda ya kamata yake nan Ah, kana cikin bangare kana da shi kana shi kana kai shi kai baka ma istighfari ko ka kai halala ne yawa to sai ka komo can kai istighfarin ka kai salatin ka kai halala sannan sai kai jabari istighfari da shi wanda shi ne abin da ya dace a musamman assalamu alaikum warahmatullah wannan dan uwa da kasan Cote d'Ivoire yana tambaya ce wanda ya mance wanda yake ka- sallah sai ya maimaita aya ɗaya daga cikin ayoyin fatiha ya ce shi menene hukuncin shi a kabali za yi ko ba di ko kuma yi gyaran wannan sallar tashi to abin da aka sani dai shi mai littafin akhdari ya ce duk wanda ya maimaita fatiha ya ce inda mantuwa ne to sujada ba a ta hau kan shi in kuma da gangan ne ya ce fa zahiru al-butlan abin da yake bayyana dai sallar tashi ta ɓaci in da gangan ne sannan shi tana ɓacewa in kuma da mantuwa ne to ba a di ƙari ya yi ba a di ta haukan shi amma shi cewa yi wanda ya maimaita fatiha Ah, shi ko wannan dan uwa maimaita aya ɗaya ce a cikin fatiha sannan wani wuri har wayo har wayo dai mai hasdarin ne yana cewa wanda ya rage aya ɗaya daga cikin fatiha to ah, wanda ya rage aya ɗaya shi ma ba wai da gangan ba shi ma da mantuwa to wannan kabili tana daidaita shi kabili zai yi. ya rage aya daya zai yi kabili to a wannan shine abin da yake akwai cikin musamman littafi wannan wanda ya bayani sosai bisa kan kabili da ba'adi eh, na sallah kusan- wanda kusan da ya ka samu kamar shi to a nan wurin ah, za a iya lura shi dai wanda ya ce za a in ka kawo in ka kara ta kamar da shi wanda mai tambaya wannan dan uwa yana cewa wanda ya maimaita fatihan ne ya ambata baki da in fatiha ce ka maimaita amma aya guda mm, to abin da ke bayyana kenan a wallahu alam yana cikin abubuwan da za a iya rangwame a kansu in dai ba da gangan ba mutum ya maimaita saboda shi duk abubuwan da kusan mutum zai iya kiyaye kanshi daga barin su wannan shari'a ta kan ɗauke ne wannan da abubuwan da mutum zai iya kiyaye kanshi shi ko wani abu ne mai sauki wanda za ka iya maimaitawa baka tattance ba za ka iya maimaita aya oh, baka baka tattance ba yanzu na za ka karanta ta ka sake maimaita ta to aya guda dai saboda irin wannan eh, kiyayewan asalin shi musuluncin da shi yana ɗauke haraji yana cikin usus na addinin musulunci raful haraj da at-taysir to duba ga waɗannan abubuwa ana iya cewa wanda an dai aya ɗaya ce da mantuwa ba da gangan baka maimaita to za a iya cewa wannan ba zai iya bata mutum sallah ba ba kuma wani ba adiza ta hau kanshi ba ko gani abin da yake dai inda yake suke hawa kanshi sai inda baki ɗin fatan ne maimaita wallahu a'lam wannan shi ne da ke bayyana gari wallahu a'lam assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wannan shi ma dan uwa daga kasan Cote d'Ivoire na tambaya yace mutum ne na afwan da kasan Niger yana tambaya yace mutum ne ya a- ya karbi dariƙa a takaice da lazimi da wazifa to sai ya bari yace to yanzu kuma in ya tashi komawa kawai zai ci gaba ya kama yan uwa ya ta- ya samu yan uwa su ci gaba da karanta kayan su koko sai ya je an sake bashi dariga to wannan ya danganta da barin da yi akwai bari na karkadewa kawai na fasa ni na yi watsi da wannan na hidda kaina eh, wannan alƙawari da doka na yi watsi da shi to wannan wanda yake shi ta ne ta karkadewa baki ɗaya ya bari ya hita ne kwata-kwata to shi wannan sai ya je an sake ba shi da riga tun da ya hita wanda kuma a a kawai kasala ce da ragwanci kawai bai yi ba ya ya jima ma bai yi ba sai daga ba kuma kawai yanzu ya tuna ake so ya koma ya kayan shi to wannan zai koma ya yi kayan shi amma shi ma yana da kyau to yana yana da kyau a mai tajdidi ba to shi ma sai an mai tajdidi sabunta mai ne za shi ba shiga bane zai dama yana ciki eh ragwanci ne da kasala tashi ta sanya baya yi kuma wannan ya sani an tambayo shi ko kwana nawa yi ko wata nawa yi bai yi ba an tambayo shi wannan sai ya tsaya sai ya rama su eh sai ya tsaya lissawa ya gani lazimi na wata nawa ne kwana nawa ne bin yi ba sai ya rama su eh sai ya rama da abin da aka tambaye shi sannan kawai shi sabunta mai ne za a yi kuma a ja mai kunni a nuna mai wani alkawari ne ba kayan wasa ba ne ba eh kai ya sake yi to wannan shi ne abin da ya dace wallah wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan dan uwa daga kasar Nigeria yana tambaya yace mutum da yake lazimi to sai kawai ya ruɗe ma wai shi bai san ba istighfari ne yake ko hayrala ko salati to shi ne ya kamata yi shi ma kamar irin wancan inda muka wadi na wanda shi ya tana ne eh, wanda muka ce shi yana lazimi sai kawai ya ji shi na satisfati ashe bai yi sigari ba to shi ma kamar irin wannan ne wanda ke yana yi bai san inda yake ba to sai ya koma farko yawa wannan tunda bai san wai me ma yake istighfari ne ke ko ko salati kenan yayi istighfarin ma ko bai yi ba yana shakku duk tunda wanda yake salati salati yake ko istighfari ko me to sai mutum yayi bina'i adal yaqini to yanzu ni dai yanzu duk in na koma istighfari na san dai ai ba abin da na bari sai mutum ya koma yayi istighfari ya ɗauko daga istifari ya yi salati sannan ya zo ya hilala in yi ida sai ya yi jabari sai ya yi eh, wato istifari ɗari yawa ah, in yi ida sai ya yi jabari haka ne mutum ya kamata yi Ah, kuma amma a kiyaye shi lazimi yana cikin sharaɗa wanda aka so na cika na mutum ya rika yana yana wato huduri ya san abin da yake mutum sai ka san abin da kake ba a ana kokari ya kokari mutum ya kasance yana taro hankalin shi waje guda to in mutum yayi wannan sahawu ne mutum ya manci kuma yi hankalin shi ta wani wuri to haka ya kamata ya sai cika su sai yi su yi koma ya yi su daidai sannan sai ya istighfari dari sakamakon wannan ah, abin da ya yi wanda bai san me ma ya yi ba yawwa to wallahu alam assalamu alaikum warahmatullah wannan dan uwa daga kasan benin yana tambaya nawa ne nisabi nawa ne zakkan shanu kamar nawa ne suke kaiwa ko nawa ke yadda to ah, shanu sai sun kai talatin ake fara hidda musu zakka dusaniya talatin sai a ba da tabi'i tabi'ai shine ah, dan maraki wanda ya cika shekara biyu yawwa ya shiga ta uku shi ne ake badawa a duk duk saniya da inda aka samu a wato saniya suke talatin sannan in sun kai arba'in kuma sai a bada musinna ita ko musinna ita sai ta mata ake bada mana sai mace ba a bada namiji ko ita ko shi ne wadda ta kai shekara hudu Sadiya wadda ta cika shekara hudu ta shiga ta biyar ita yake badawa. Yawwa daga nan sai a fara lissafi kamar yadda shi dan wace to kuma nawa ne a zahidawa na sa sa ɗari ɗari biyu. To haka diba cikin ɗari biyu akwai arba'in arba'in sau biyar. Kenan musinna guda biyar zahida mai shekara hudu hudu mace ba namiji ba masu zahida guda biyar. yawa da wannan shine dai na dawo da ba da wata amsa da muka bada to mun yi so dai mu kayyade kanmu akan mazhabar mu ta malikiya wadda muke a da take yawanci munan afirka ta yamma muke bi to shi yasa na dawo buskan irin fatawa musamman irin yanda mai risala ya faɗi to wannan shine ita ce bayani alaikum salam wa rahmatullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan tambaya ta biyu dan uwa ya ce wato da kasabi ne ke cewa kuma nawa ne nisabin ah, zakan ah, tumaki da akuyoyi dama ana haɗa su da tumaki da akuyoyi su duka ana haɗa su kuma zakan su duk iri ɗaya ne Eh, ma'ana in ma kana da awaki za ka iya haɗa su da tumaki a akuya kaza tumkiya kaza ka yi da musu zaka su sai sun kai arba'in daga arba'in ake ware da musu za a rika za ka hidda guda ɗaya shi ma wadda ta kai shekara ake hiddawa wadda ta cika shekara daga cikin su ko rago ko tunkiya ko ko akuya ko da akuya wanda ya cika shekara tun daga arba'in har sai sun kai ɗari da ishirin yawa ana hidda musu guda ɗaya tun daga arba'in ɗaya ɗaya za a rika hidda sun suka ƙara sai har sai sun kai ɗari da ishirin to inda suka huce ɗari da ishirin suka kai ɗari da ishirin da ɗaya to nan kuma za a kama yadda musu biyu biyu biyu har sai sun kai ɗari biyu yawwa to in suka wuce ɗari biyu ma'ana suka kai da ɗari biyu da ɗaya nan kuma za ka yi ta bada guda uku uku uku har sai sun kai ɗari uku to daga nan wurin duk ɗari za a hidda mata ɗaya duk ɗari za a hidda mata ɗaya ma'ana eh, in suka kai ɗari hudu za ka hidda za ka hidda za ka bada guda hudu in suka kai ɗari biyar za ka ta bada guda biyar haka nan amma abin da wanda ke tsakani kuma ba a aiki da shi ba a hidda mai komi ma'ana ko sun kai ɗari uku da tis'in da tara to dai guda uku zaka yadda da haka ɗari suka ɗari hudu sun ka kawa da yadda musu hudu hudu in suka ɗari hudu da hamsin da nawa duk kawai dai ɗari hudun za a yi da mahasi sun kai ɗari biyar to duk abin da ke tsakanin nan ba a aiki da shi wannan a takaice shine zakka ta bisashe kanana wato tumakai da awakai Allah ya samu dace to mu da Allah samu Assalamu alaikum warahmatullahi wannan dan uwa daga Saudi Arabia shi yana tambaya yace ko yana so ya san wani malami ne ya rubuta kawaidi hakan nan wani malami ne ya rubuta asadari da ishmawi to shi dai kawaidi yana cikin da sai waɗanda ba a san waɗanda suka rubuta su ba akwai yadda sai waɗanda ba a san waɗanda suka rubuta su ba shi wannan ba ba Allah ya ya san wane ne ya rubuta shi babu sunan ba a san sunan wanda ya rubuta shi ba amma dai ana hasashen cewa almajiran shehu dan fodiyo ne suka rubuta shi kamar da za ka yi suna cewa a kala shehu ko sha'alha shehu samaniya ta ashara Ah, to haka nan dai suka ce wa masu suka ce to abin da ke bayyana almajiran shehu dan fodiyo ne ya samu wani rubuta ya rubuta shi to shi ko asadari ah, ga sunan wanda ya rubuta shi na ana akwai a jiki ana gani sunan shi Abdulrahman Al-Akhdari Eh, shi wani babban malami ne masani cewa ya yi wafati da wuri yana cikin wanda suka yi wafati sun suna a shekaru kanana Eh, shi ne Abdulrahman Al-Akhdari shi ko wanda ya rubuta Ishmawi shi sunan shi a Sheikh Abdul Bari Al-Ishmawi Al-Rufai Sheikh Abdul Bari Abdul Bari sunan shi to da cewa da ya fi malam ya abin da ya tambaya sunayensu to da ya dace ma nan ba da tare su amma dai eh, za mu dan dakata nan kindi watakila wani lokaci kuma ah, ana iya samu dama a yi ba da tare su ko dai suna da tarihi wanda ke ah, abin a bari abin aiki to assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi to wannan dan uwa daga kasar Nijar yana tambaya ya ce yana su tambaya suka annabi Yusuf da dangin sa mana a adadin su yace da sunayen su to alhamdulillah shi tambaya ko ne ne ilimi eh, sanin kowane abu ya yi rashin sanin shi amma mun mun so da yan uwa suna tambaya musu kan abubuwan da za a kasance abubuwa ne masu ah, wanda za su amfane su kai tsaye eh, cikin misalin addininsu amma yadda dan uwa ya tambaya za mu yi ƙoƙarin ba da amsa ah, gwargwadon abin da ya inganta a wajen wato shi annabi yusuf alaihi salam dangin shi su goma sha ɗaya ne kamar yadda aya ta tabbatar na mawarkin da ya kala inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytu li sajidin da yake yayi mawarki ya ga taurare goma sha ɗaya da rana da wata suna masu jira gare shi sai can lokacin da ya zama sarki da aka zo da mahaifin shi da suka zo suka suka yi sujada suna masu gai suka yi da shi ce ala za ta wilu ya min qablu qarja ala rabbi anqa wa qad asnabiya idza kharaja min sijni wa jaa bi kulli rabbi min ba'di an nazara shaytanu bi wa bi ikhwati inna rabbi latifun lima yasha inna huwa alimul khabir yace to wannan shine tawili fassaran warki na da ni a wancan mawarkin da yace ya gani ya gani su goma sha ɗaya yan taurari goma sha ɗaya to wannan shine ke abin da yake tabbata cewa ya tabbatar da cewa ƴan uwan shi nan a su goma sha ɗaya ne yawwa to sunayensu lalle sun zo daban-daban wannan mutum ya bibi gaskiya littattafan tafsiri zai gan su duka a wanda suka share dai da Yahuza shi ne babban wannan shi da ɗan uwan shi kan shi shine ake cewa Benyamin amma sauran su yanzu dai ba sa hadarci a kaina mutum zai iya samun su cikin littafin tafsiri eh wannan abin da sauki na da samu dace assalamu alaikum